bismillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ya halicci dan adam ya sanya shi cikin mahaifiyarsa tsawon lokaci ya umarci bayinsa da kyautata wa iyaye bayan kadaita shi da bauta shi kadai subhanahu wa ta'ala mun shaida Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura ya halici bani adam mataki bayan mataki daga digon mani har yaje digon jini ko yaje gudan jini yaje ga tsoka ya halici daga tsokan kasusuwa ya kuma lullube kasusuwan da nama ya kuma tada mutum ya zamanto halitta ta musamman wadda Allah subhanahu wataala ya sawwara shi cikin kyakkyawan sura mun shaida Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi babu wanda ya isa ya takawa Allah birki cikin abun da ya niyya kuma cikin abun da ya tsara tsarin Allah yana tafiya bisa daidai da tsarinsa da gudanarwarsa babu wani abu a doron ƙasa da yake faruwa face da sanin Allah subhanahu wata'ala mun shaida shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya bashi fiyayyen littafi alqur'ani mai girma ya karantar da al'ummarsa sanin muhimmancin iyaye waɗanda su ne dalilin fitowar bani adam doron ƙasa tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban a takaice tana tunatar da mu birrul walidain ba'da mautihima aw ahadihima wato biyayya ga iyaye bayan rasuwarsu ko kuma bayan rasuwar ɗaya daga cikinsu wannan ya zama take a wannan hudu ba a daidai wannan lokaci saboda da yawa mutane sukan samu alaka kyakkyawa tare da iyayensu a lokacin da iyayen ke raye zaka gama mutum yakan saya musu wasu abubuwa in ya samu dama yakan yi musu hidima in ya samu dama amma idan aka zo wani lokaci ko mahaifi ko mahaifiya ko duka biyu aka ce mutum ya rasa to aje aje tun yana dan tina su sai kaga mutum ya manta da su gaba daya ba safai ake samu a tina da su wajen bir ko biyayya ko yi musu aikin alkhairi ba sai wanda Allah ya bawa dacewa to mafi girman biyayya ga iyaye kuma yafi girma yafi sha'awa kuma sun fi bukatuwa zuwa gare shi a lokacin da suka rasu sama da biyayyar da ake musu a lokacin da suke raye idan suna raye lallai suna bukatan zuwa ga taimakon mutum idan yana cikin karfi su kuma lokacin da suke cikin gajiyawa musamman sun kai shekaru suna bukatan taimako ko na karfi ko na dukiya ko wani abu wanda yake makamancin haka dukkan abin da yake suke bukata dan adam yake da ikon yi ya zama wajibi ko ya dace a ce ya aikata shi gare su to amma fa a wannan lokaci da yake aikata wannan ayyuka yana samun lada a gurin Allah subhanahu wataala da samun daukaka amma mafi girman lokaci da iyaye suke matukar bukatuwa zuwa ga mutum domin ana iya samun wani mahaifi ko mahaifiya sun kai shekaru mai yawa a duniya amma har yanzu ɗansu ƙarami amma su suke taimakonsa saboda sun fi shi wadata za ka samu mutum magidanci ne jarinsa ya sha karyewa babansa ya ba shi jari saboda baban yana da dukiya kaga ashe kenan ba kowane lokaci ne don iyaye sun tsufa ya zama dole sai ɗansu ya taimake su ba suna iya sun tsufa ɗin suna da shekaru da yawa amma har yanzu dai still su suke taimakon ƴaƴa ɗin amma fa idan aka ce su rasu sun koma ga Allah shi ko yana raye to fa a wannan lokaci babu wata bukata da suke da ita da suka taɓa samu sama da lokacin da suke kwance cikin kabari ɗansu kuma sun bar shi a duniya wannan shine yin addu'a gare su bayan sun rasu shine birrul walidaini ba'da mautihima aw ahadihima rasuwar a wato biyayya da yin aikin alkhairi da sila wato da sadar da zumunci ga iyaye bayan su rasu ko kuma ɗayan su ya rasu shine Allah subhanahu wataala ke faɗi imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima sannan waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira lokacin da suka rasu a duk lokacin da ɗa yake yi wa mahaifansa addu'a suna samun ni'ima a cikin kaburburansu ba ƙaramin ni'ima da samun sauƙi da walwala suke yi ba in suna cikin kabari in ɗansu yana tuno da su cikin addu'a to bai dace a ce mutum yana cikin lafiya ƙalau amma yana mantawa da iyayensa a cikin addu'a ba wannan ba wai mantawa na yana tuno su sati-sati ko wata-wata ko wani abu a'a kullun ya kamata mutum ya yi wa iyayensa addu'a wajibi ne zama wuridi na kowace rana yadda za ka ci abinci yadda kake da bukatar ka za ka je gurin sana'a ko za ka je gurin aiki ko za ka je gurin kasuwarka ko za ka je gurin duk abin da kake a rayuwa ba ka manta za ka je wannan gurin haka kuma bai kamata ka manta a kowace rana iyayenka suna da bukatan addu'a zuwa gare ka musamman lokacin da ba sa duniya ko ɗayansu baya duniya a ce mahaifi baya duniya ko mahaifiya ba ta duniya wajibi ne mutuna su da addu'a wannan kuma shine mafi girman sanin cewa ka san muhimmancin iyaye abin da ya saura kuma na abin da ba sa nan a duniya shine abokanansu abokanansu ko tsararsu ko da suke zumunci da su lokacin da suke raye to ana son kai ma ka girmama su in ka gansu ka gaishe su in akwai bukatan ihsani kana da ikon yi ka yi musu tamkar kana yi wa iyaye wani sa'i ka ziyarce su ka zauna a gabansu kamar da ka saba zama a gurin iyaye a lokacin da iyayenka ba sa nan a raye doka yin bir wato aikin alkhairi ga iyaye bayan su rasu yana daga cikin wajibabbun al'amura amma da yawa daga cikin mutane akan manta sai ka ji kawai wata ran mutum ce babanmu ya rasu ko kuma babanmu da yana kaza ko mahaifiyarmu da tana kaza sau da yawa mutum yana iya manta cewa rahimahallah ko rahimahullah in mutum ya ce mahaifinmu in ba ya manta ba ko da ya manta ya kamata yi addu'a bayan haka wato in ka ce mahaifinmu lokacin da yake raye Allah ya gafarta masa ko Allah ya ji kansa ka rinka haɗawa da wannan adulugan da ka ambace shi ko ka tino wani abu nasa ko wani abu nata da take yi to ka yi musu addu'an alkhairi haka nan ko dukansu biyu ya ku bayan Allah ku sani cewa yadda mahaifanmu suka koma ga Allah waɗanda mahaifansu suka riga suka koma kenan wasu daga cikinmu duka mahaifa biyu sun koma ga Allah wasu daga cikinmu ɗaya daga ɓangaren mahaifa sun koma ga Allah wasu kuma ha yanzu dai suna da saura tukunna akwai sauran dama da suke da ita ta cewa suna raye da mahaifa ya ku bayan Allah ku sani cewa a yi biyayya ga mahaifa sawa'an suna raye amma in sun rasu a sani cewa suna da buƙatan addu'a zuwa ga wato gare su musamman daga 'ya'yansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sadaqatul jariya da ya ambata da mutum zai bari a baya bayan ya rasu wato aikin da mutum zai bari a baya kullum aikin yana gudana duk abin da mutum yake yi a duniya idza ma tabnu adam in qata'a amalu annabi sallallahu alaihi wasallam daga ran da dan adam ya rasu aikin sa ya yanke ba za a rubuta sallar la'asar ba yanzu wanda ya rasu yanzu ko ya rasu bayan an yi sallah kafin la'asar ta yi shikenan ba za a rubuta sallar la'asar ba daga juma'a da abin da ya gabata na shekarunsa su ne kawai daga la'asar har abin da za a yi ila yawmil qiyamati babu wani sallah da za a rubuta masa don baya nan ko bata zama wajibi a kansa ba amma in ya bar ɗana ƙwarai a baya yana masa addu'a to kullum kaman bai rasu ba ne kullum kaman bai mutu ba ana masa addu'a yana samun walwala aikinsa yana ƙaruwa darajarsa tana ɗaukaka yana samun yafiya daga gurin Allah musamman mutu yana addu'a ya Allah ka fassaha masu cikin kaburburansu ka buɗa musu kaburburansu ka haskaka musu kaburburansu wannan yana daga cikin addu'o'i da ya dace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi idan aka ba shi labarin wani ya rasu don haka mu ji tsoron Allah mu kuma gyara mu kuma duba mu san mahimmancin iyaye sawa'an suna raye haka kuma mu san mahimmancinsu da kuma yi musu aikin alkhairi bayan sun rasu ko ɗayansu ya rasu muna fatan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala muna da tabbacin cewa in inda suka koma wa inda suka riga suka koma mu ma nan za mu koma in mutum yana bukatan ƴaƴansa su yi masa addu'a shi ma yawaita addu'a ga iyayensa insha Allah mutum ba zai san wannan abun ba sai lokacin da yake cikin kabari wani ɗansa ko wata ‘yarsa ta yi masa addu'a a nan ne zai san cewa e lallai da ya yi duk da cewa lokaci ya ƙure Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyarmu ya kare mu da kariyarsa daga duk wata fitina ko bala'i ta inda muke tsammani ko ta inda muke gani ko da inda ba ma gani innahu sami'un qaribun mujibud da'awat innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي ببر الوالدين بعد موتهما أو بعد موت أحدهما فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنعلم أن الله أوجب علينا بر الوالدين وهذا في كثير من الآيات في كتاب الله جل وعلا وهكذا نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير مما صح عنه فلنتق الله ونصل الرحم ونبر الوالدين سواء كان في قيد الحياة أو بعد موتهما لأن الإنسان خاصة الميت يحتاج إلى الدعاء وخاصة الوالد أو الوالدة تحتاج إلى دعاء ولدها عندما تكون في القبر أو عندما يكونان في قبورهما فنبر الوالدين بكثرة الدعاء لهما وكثرة الاستغفار لهما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنهم وأن يغفرنا ويغفر لوالدينا ووالدي والدينا ويجمعنا معهم في جنة الفردوس إنه سميع قريب مجيب الدعوات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم لا تزالون في بر الوالدين حتى ولو مات الوالدان فلنتق الله ولنعلم أن برهما من أوجب الواجبات علينا ولو كان يعني ولو مات أحدهما أو مات كل من أو مات كل منهما واعلموا عباد الله أن ما يحتاج إليه الوالدين أن ما يحتاج إليه الوالدان في قبورهما هو كثرة الدعاء فليتقي الله كل منا ويدعو لوالديه وخاصة نحن كذلك نحتاج إلى أن يدعو لنا أبناؤنا وبناتنا وإذا كنا نحتاج إلى ذلك فأيضا نحن نهتم بالدعاء للوالدين حتى يكون أبناؤنا حتى يكون أبناؤنا وبناتنا يدعون لنا إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن والدينا ووالدي والدينا ويفسح لهم في قبورهم وينور لهم فيه إنه على كل شيء قدير اللهم عباد الله إن الله أمر بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا ويا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا يا رب العالمين ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ذرياتنا أو أراد بلدنا أو أراد أموالنا أو ديننا بسوء أو شر أو مكر اللهم عليك به إنه لا يؤجزك اللهم شتت شمل الأعداء يا ذا الجلال والإكرام وفرج جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم قنا شر الحاسدين الحاقدين واحفظ لنا بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنزل بركات من عندك في بيوتنا يا رب العالمين وفي بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واغفر لوالدينا يا ذا الجلال والإكرام وأجدادنا وجداتنا وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس إنك سميع قريب مجيب الدعوات وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا ومن عليه بالعودة إلى بلده آمنا سالما مطمئنا يا ذا الجلال والإكرام ورد علينا يا رب العالمين أقرباؤنا الذين خرجوا للعلاج ومن عليهم بالصحة التامة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزيدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على